ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha tara ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha hudu ga watan bakwai shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ashek muhammad salih al-ufaimin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata mun tike ne a ƙarshen fasali na bakwai bayan malam ya gama mana bayani game da shurutus salah muka ɗan yi dajiya kuma da abin da ya shafi a daidaita sau yau kuma kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi alfaslu thamin fasali na takwas malaiti sifatu salati ala dawi ma warada an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siffar sallah a bisa haskakawa ko hasken abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sallah take amma a bisa hasken yadda ta zo ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko da sallar don ya koya wa al'umma. Malice ya jibo an alama yana wajaba musani anna min shuruɗil ibada yana daga cikin sharaɗan ibada sharaɗan da sai sun cika Allah subhanahu wata'ala zai karbi zai kalli ibadar ka ya karɓe ta. Al-ikhlas shine ikhlasi. na ɗaya daga cikin mafi girman sharaɗi dole ne wajibi ne labudda minhu fil ibada dole sai ya kasance an same shi a cikin ibada sannan ta kasance karɓaɓɓiya sai mutum ya yi abin dan Allah shi ne ikhlasi ɗin so da ka duk sallar da mutum zai yi ko da shekara ɗari yana sallah ba dan Allah ba to wannan sallar babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da ita wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wa sallam sannan sharadi na biyu shine biyayya wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin ita ibadar ma'ana dole ne bayan ka yi sallah don Allah sannan kuma ka yi ta yadda manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar da ita waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda mun sha faɗe su a cikin munasabobi da yawa na karatu dole ne sai an same su kafin kowace ibada kowace daga cikin ibadu da muke yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta idan aka rasa ɗaya daga ciki to babu ruwan Allah da ibadar komai girmanta komai tsayinta komai kyanta in dai ba a yi ta don Allah ba ba a yi ta kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ba malai ce idan in ko haka ne kamar yadda muka faɗa a sama to labudda an nadrisa kaifa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba makawa dole ne mu koyi yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yin sallah malai ce wa zalika li anna Allah azza wa jalla amarna bi iqamati salah hakan ko zai faru ne saboda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu tsaye da sallah ayoyi da dama sun tabbata Allah subhanahu wataala ya ce mu tsaye da sallah mu tsaye da sallah tsaye da sallah sai kasance menene a cikin addini wajibi ne dole ne tilas ne balma yana ɗaya daga cikin arkanul islam balma a cikin arkanul islam din shine mafi girma in ka dauke kalmar shahada فقال تعالى الله سبحانه وتعالى يفعل أشكال التافن سمي تركي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورة البقرة آية 40 الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة كسيد سلة وآتوا الزكاة كباير زكاة واركعوا كيركوئي مع الراكعين ترد مسركوئي سلة كينا دقاقيموا الصلاة da warka umar raki ne duk sallah yake nufi an ambaci ruku'i ne saboda ruku'i wani bangare ne na cikin sallah ana nufin duk sallah gaba daya kuma yadda ya ce ayyul ladina amanu ruk'u wasjudu ku yi ruku'i ku yi sujjada me ake nufi anan sallah shi ma an ambaci ruku'i da sujjada wani bangare na sallah ana nufin sallah gaba ɗaya saboda mahimmancin ruku'i da sujjada a cikin sallah kowanne ɗaya daga cikin su rukuni ne daga cikin rukunan sallah malaci wa iqamatu salati ita ko tsaye da sallah shine ayya atiya bi hal insanu mustaqimatan mutum ya zo da sallar yayi sallar mustaqimatan tsayayya yadda shari'ar musulunci yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ita ala hasbi ma ja'at bihi shari'atu a bisa gwargwadon yadda shari'a ta zo da ita gwargwadon yadda shari'a ta koyar da ita ta ce ayi wannan shine iqamatu sala da Allah malaukin sarki ya ce mu tsaye da sallah abinda ake nufi shine kayi ta yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ita wadhalika bi ikhlasi halillahi azza wa jalla hakan ko zai kasance ne idan kayi ta da ikhlasi ga Allah madaukakin sarki kai sallan ne kadai dan Allah subhanahu wataala ya ce ayi dan idan kai zaka samu lada dan neman yarda Allah subhanahu wataala wannan shine kadai abin da yasa ake yin sallah wattiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fiha a cikin ayyukan sallah dole ne ka kalle annabi tsaye annabi ya ya tsaya lokacin da zai sallah ya ta da ikama ka yi kabbara harama tun daga farko zuwa ƙarshe dole ne ka kalli aikin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam malai ce tabbas hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yace sallu ku yi sallah kama ra'aytumuni kamar yadda kuka ga ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam usalli ina yin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah shi yasa karkashin wannan hadisi yan uwa sallah guda ɗaya ce iri ɗaya ce wacce Allah subhanahu wataala yake kallo ya karbe ta a matsayin sallah ta shari'a ita ce irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukakin sarki da ya aiko annabi koyar da sallah shi kuma annabin ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ma'ana sallar da Allah yake kallo a matsayin sallah karbabbiya kowa zai yin sallah yadda ya ga dama kowa zai iya sallah a hai'a da siffa yadda shi yake gani amma sallar da Allah yake gani a irga ta a matsayin sallah a rubuta maka a littafin ka cewa kayi sallah ta shekara kaza ita ce sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallar da ya koyar da al'ummarsa duk sallar da ba ta ba babu ruwan Allah da ita me yasa saboda annabi cewa ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah idan so ake kowa ya sallah yadda ya ga dama sai annabi kawai zai ce to Allah ya ce ku yi sallah kawai kowa ya sallah ai sabai sun san me ma'anar sallah ko sun sani tunda ba larabawa ne to shikenan sai a bar kowa ya sallah yadda ya ga dama amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ya kai matuƙa wajen koyar da mutane sallah da ya zo kan mimbari ya hau sama inda kowa wanda yake zaune a cikin masallaci zai gan shi ya juya ya tada ya juya ya kabbara har ma ya fara sallah haka idan zai ruku'u sai ya sauko daga kan matattakala ya sauko ƙasa sai ya ruku'u ya yi sujjada ya ɗora goshinsa a ƙasa in ya tashi sai ya koma di yayi haka ne dan mutane su ganshi da ya gama sai ya ce inna ma fa'altu zalika lita'tamu bi wa lita'allamu salati yace nayi haka ne dan ku koyi da ni kuma ku koyi yadda nake sallah nayi haka ne na hau sama na koyar da ku sallah dan ku ga yadda nake sallah ku koyi da ni kage annabi ya kai mutuka wajen koyar da mu sallah kenan to annabi ya ce mu yi sallah kamar yadda muka ga yana sallah to yanzu mu da muka zuwa ƙarshe ƙarshe wanda tsakaninmu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai shekara 1400 da wani abu to ya za a ga annabi yana sallah shi da ba za mu ga annabi za mu taba ganin annabi yana sallah ba da ida dai haka ne amma me ya faru shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tsaya yayin sallah ai akwai wanda suke tare da shi a lokacin ko tunda kowa ya yarda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo isar da addini ba shi kadai bane akwai wasu tunda Allah ya ce wallazina ma'ahu ba haka bane da yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi a shi kaga qur'ani ya tabbatar akwai wanda suke tare da annabi ko to waɗannan wallazina ma'ahu din lokacin da annabi ya tsaya sallah sun yi sallah tare da shi kuma su yake ga magana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kuma sun koyi sallah daga wajen sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ma sun koyar da wanda suke bayan su an gane su ma wanda suke bayan su sun koyar da wanda suke bayan su irin da ta annabin fa wanda suke bayan nan sun koyar wanda wanda suke bayan su su ma abin haka ya to haye zo kan mu yan uwa an fahimta ashe kun ga mun koyi sallah ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta hanyar wasita wasu sun koya daga gare shi sun koyar da wasu wasu sun koya sun koya daga wanda suka koya daga wajen sa haka abin ya gangaro har ya to wajen mu abin da nake so a fahimta anan wajen wa kun ga da wasu masu gotaccen tunani masu karma ola suke cewa ai ba za a yi sallah ba sai abin da ya zo a cikin alƙur'ani cikin alƙur'ani saboda su ba za su bi Bukhari da Muslim ba Bukhari da Muslim Allah bai aika musu Bukhari da Muslim ba to sai ku fahimta cewa mu ma ba Bukhari da Muslim ne koya mana sallah ba da Bukhari da Muslim a hanya muka haɗu da su an fahimta a hanyar koyon sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muka muka haɗu da su inda aka fahimta ka shine sahabbai suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya wa na kasan su haka haka a hanya Bukhari da Muslim su ma a hanya koyon sallah annan suka haɗu an fahimta shi bukhari da muslim mai suka kawai tattarawa suka tadwini suka kawai tattarawa suka suka suka abi shine laifin bukhari da muslim kawai amma ba bukhari da muslim ne suka dauko magana annabi suka ce annabi ya ce ba a'a shi ma bukhari zaka ji duk inda kaji bukhari zai zai kawo zai ce qala haddathani bukhari ya ce maka wani ya bani labari malamin sa kenan malamin bukhari kuma zai ce malamin sa ya bashi labari malamin sa shi ma zai ce ya bashi har zuwa kan sahabi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta yan uwa ashe kun ga ba bukhari da muslim sai koya mana sallah ba ko bukhari da muslim da mu da su dukkanin su mun haɗu ne dan mu koyi sallarwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dai falalarsu su akan mu shine sun yi kokari sun tattara man dukkan ilimin ya gudu tunda da ilimin aka ake daukar sa haddacewa ake kawai zaka je kai wajen malami ka zauna kai karatu ka haddace tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sabai suna zama a gabansa su karatu su haddace ɗaliban su ma su zauna a gaban a gaban sahabai su karatu su haddace har abin ya gangaro to yau da kullum kwakwalwa da ta da da ta yanzu akwai bambanci so da sai suka tunanin bari su su dawwane abin a waje guda sai suka rubuta shine kawai laifin da bukhari da muslim suka to shi yasa kaga da da annabi sai sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ina sallah to sai ka bibiya annabi yayi sallah ta wannan hanyar da muka faɗa wanda suka ga sallar annabi babu abin da ba sarwaito mana ba duka wallahi ya uwa tun daga kan fitowar manzon Allah daga gida sallallahu alaihi wasallam tohowarsa ya yake tafiya shigarsa masallaci da wace kafa yake shiga me yake karantawa duk sai da aka rawaito mana tsayawarsa daidaita sahunsa kabbarar haramarsa karatun fatiha sa duka har zuwa kan assalamu alaikum warahmatullahi duk wallahi babu abin da sabai suka bari komai sai da aka rawaito aka rubuta to kaga yanzu idan ka ce ba za ka yi sallah ba sai ta cikin sai ta cikin alqur'ani kaga ba za ka sallah ba kenan dan yanzu barin ga muku wani abu in za ka yi sallah yanzu irin sallah da ta tabbata a cikin shari'a kashi 75 a cikin hadisi take 75 tana cikin hadisi a ka samu da yawa ka samu 25 a cikin alkur'ani duk manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fassale mana abin ya bayyana mana shi filla filla ga yadda ake Allah ya kawo mana abin ne a dunkule kawai cewa qimus salata ku tsaye da sallah ya za ku tsaye da sallar ku je ku nemi wanda aka sauka wa da aya dama shi Allah ya tsora nauyin yin bayanin alkur'ani ba haka bane shi kuma sai ya tsaya bayani filla filla ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shikenan amma saboda Allah wani zai ce wai duk wannan bayanin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za ka bi shi ba ba ruwanka da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai sai alqur'ani kaga wannan totally fa ya kafirce wa Muhammadur Rasulullah ya kafirce wa risalar manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yarda da ita ba kwata kwata duk wanda yace wallahi duk wanda yace ba ruwansa da hadisi sai alqur'ani to ya kafirce wa manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da kaje na cewa ya yarda da annabi ya wallahi ƙarya yake a cikin zuciyarsa ƙarya yake ya san ƙarya yake shi kansa amma ta yanzu aka ce ka yarda da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma duk abin da ya zo daga wajen ka ce ƙarya ne wannan bai taɓa magana ba tun da ya zo kawo alƙur'ani kawai shiru ya zuwa ya kawai kawo alƙur'ani karanta ya ajiye sai ya tafiya su shike saboda Allah wannan irin tunani ne ba wannan irin astaghfirullah wannan irin tunani ne mara mara manufa kwata-kwata a cikin addini duk ƙungiyoyin bata za a ga duk ƙungiyoyin bata suna da zawabi da ƙawa'id na suna ƙungiyoyi na ilimi a cikin abubuwan da suke tafiya a kai amma ban da wannan ƙalaƙa to ɗin ba su da wani zawabi na ilimi da za ka ci za ka tattauna da su a kai babu wata ƙa'ida ta ilimi da aka ajiye ta kwata-kwata kawai hauragiya ce a yi nan a yi nan a yi nan duk abin da za su yi kuma su ka kalla da kyau abin da suka hana manzan Allah yi tsira da aminci tsara tabbata a shi kuma suna yi za su karanta aya su yi sharhinta kuma su yi bayaninta su amma sun ce manzan Allah ba su yadda ba sun ce abin da manzan Allah ya kawo babu shi amma su za su yi ba za su karanta maka aya su ce ga manufarta ga abin da ya sa Allah ga abin da Allah yake nufi a ciki su ba Allah ya musu wayi ya gaya musu amma sun ce ba su yadda Allah ya annabi wayi ya gaya musu to ai kuwa wannan ba addinin musulunci bane wallahi ba addinin musulunci bane duk wanda ya kama wancan hanyar hanya ce ta bata ta kafirci mutum ya kafirce wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to abin da yasa na kawo wannan kun ga annabi ya ce mi sallah kamar yadda muka ga yana sallah to in ka biye ta su kai ba ba kai sallah ba kwata kwata eh bari zamu zamu zo inda zamu zamu tattauna akai insha Allah ta'ala fa amara an nusalliya kama ra'aynahu sai annabi ya mana umarni kamar mi sallah kama ra'aynahu kamar yadda muka ganshi wa hadha al-khitab lis-sahabati kaji ba sai mala yace wannan zancen da annabi ya yi shi ne ga suwa sahabbai saboda su suke tare da shi a lokacin wa khitabun nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati khitabun lahum wa lil ummati ila bil qiyama idan ku annabi ya zance ga sahabbai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan zancen ya shafi sahabban ya shafi al'umma kuma har zuwa ran tashin alkiyama duk ya shafe mu gaba daya fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rajulan dakhala al masjida wani mutum ya shiga masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun fi nahiyati al masjid a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune a wani bangare na masallacin shi da sabai fa salla thumma jaa sai mutumin yayi sallah a wajen da a wajen da ya samu ya tsaya yayi sallah fa jaa yazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya gama sallah fa sallama alaihi yayi wa annabi sallama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجي فسلي فانك لم تصلي النبي يتي يا امس ما سلم يتي وعليكم السلام ko wa alaikar salam ka koma ka sake sallah dan ba sallah kai ba ya je sallarsa ya gabatar da sallarsa ya gama har sallama ya zo ce salamu alaika ya rasulullah sai annabi ce masa wa alaikum salam ma kuma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara komawa faraja fa sallah thumma ja'a fa sallama fa qala wa alaika salam farji fa salli fa innaka lam tusalli yazo karo na biyu bayan ya je ya ƙara ta biyu sai yazo ya ƙara sallama wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ƙara amsa masa sallama sallai ce koma dai ka ƙara sallah wannan ma bace ba ba kai sallah ba fa qala fi thaniya aw fi aw fi allati ba'daha sai annabi ya ga masa a tabi ko ta uku bayan yayi ya ji yayi ta uku sai annabi ya ce masa haka ne ko farji fa innaka lam tusalli fa qala fi thaniya aw fi thalitha ba'daha allimni ya rasulullah sai wannan mutum ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshen rasulullah ko ya min yadda zan yi sallah ya yi ta farko an ce ba te ba sai ya yi ta biyu an ce ba te ba ko manzan Allah nake cewa ba te ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ta uku an ce duk ba te ba to yanzu me ya rage masa sai an nuna masa wace ce take yin ko wace ce mai yin to kun ga sai ya kyan kai sai ya ce a koya masa ya rasulullah na yi iyakacin yi na kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya shine iya abin da zan iya yi a koya min ya manzan Allah shi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faƙala sai annabi ce masa idan kumta ila salati yadda ake sallah shine idan ka tashi za ka yi sallah a wannan hadisi kulle shi da kyau yan za ku ga annabi ya koyar da shine galibi kurakuran da ya gana yi a cikin sallah dan ba sallah ce duka ta zo a cikin wannan hadisin ba akwai abubuwan da kake a cikin sallah zaka babu babu su a cikin wannan hadisi shine hadisin da ake ce masa hadisu musu salati ko hadisin mutumin da yake muna sallarsa annabi ce masa idan ka tashi za ka yi sallah fa'asbigil wudu'a abu na farko shi ne ka rina alwalarka ka yi alwalarka yadda ya kamata aka ce rina alwala shi ne ka yi ta ala akmali sifa a bisa mafi cikar sifa ka wanke gabanka sau uku sannan kowanne ka tabbatar ka wanke shi yadda ya kamata ba ka ballam ba sun maska bilil ƙiblata sannan sai ka je ka fuskanci alƙibala fa kabbir ka yi kabbara kabbara harama kenan zuwa ƙarshe iya nan malam ya kama na saboda akwai sauran da za su zo a gaba سمالي ونفي ونفي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل هنا نفي شرعي كوري سلر da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wannan mutumin da yace masa tafake sallah ba kai sallah ba kaga annabi ai ya kore sallarsa ko to wannan kore sallar tasa da yi sai malai ce nafiyun shar'iyyun korewa ce ta shari'a walaysa nafiyan waqi'iyyan ba korewa ce ta afkuwa sallar ba me yake nufi da wannan ai idan ka ce korewa ce ta shari'a a shari'a ne sallar bace ba amma sallar a zahiri yayi ta ko bai yi ta ba yayi ta to shine nafiyan waqi'iyyan kin kaga ya afkar da sallar yayi ta amma a shari'a ta yi bace ba shine abinda malai yake nufi yanzu mutane da yawa suna zuwa su sallah amma sallar ta sun ka kalla da kyau duk da ba ka kake karba sai ga akwai gyara a ciki ba haka bane akwai gyara ba a yi ta da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar ba to sai dai ka ce Allah ya yafe masa in kana da iko ka gyara masa dan ya dan ya ƙara kulawa a nan gaba li'anna ar-rajula salla malai ce saboda mutum ai ya riga mutumin ya riga yayi sallah ai kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya ganshi har ma yace masa ba kai sallah ba je ka ƙara yin sallah yayi sallar a zahiri walakinahu lam yusalli shar'an sai dai kuma bai yi sallah ba a shar'ance shari'a ba ta yarda da sallar ta ba ta kallon sallar a matsayin sallar karbabbiya li adami tumaninati saboda rashin nutsuwa da bai yi ba a cikin sallar fakar raba zalika thalatha marratin sai dai maimaita haka har sau uku wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuraddiduhu li yusalli ila hadhihi an-natija annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma yana ƙara maimaita masa ka je ka ƙara sallah ba kai sallah ba dan ya iso zuwa ga wannan sakamakon wannan sakamako ne dan ya ce a koya masa shi ne dama inda annabi ke so yi dan da kansa ya gane cewa bai iya bai ce a koya masa sai annabi ya koya masa wahiya tashwiquhu lil ilmi sakamakon shine annabi ya sanya masa shauki da san neman ilimin yadda ake yin sallah hatta yulqi alaihi al ilm ha annabi ya bashi ilimin wa huwa ashaddu ma yakunu shauqan ilaihi shine abin da yake tsananin kuma bukatuwa zuwa gare shi ya san yadda ake yin sallah fa yarsahu fi nafsihi idan da kansa yace a koya masa annabi ya koya masa to zai tsaya ya nutsu hakan sai ya sa fa yarsahu fi nafsihi abin sai ya dasu ya zauna a cikin ransa bayan bagilil insani sai malai yace ya kamata ga kowanne mutum ay ya harisa ala tatbiqi ma warada an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitu wajen ɗabbaka abin da ya zo daga manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fi kaifiyati salati wajen yadda ake yin sallah liyakuna mumtasilan liqawlihi dan ya kasance yana kokarin bin umarnin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin faɗinsa da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah malai ce waja'at kaifiyatu salah kaga yadda sallah take yadda ake yin sallah ya zo fil ƙur'anil karimi mutlaƙan ko mutlaƙatan ya zo a cikin alƙur'ani a dunkule a haɗe shi ne inda nake ce muku za mu zo mala ya ce yadda ake yin sallah kai fiyar sallah ya zo fa a cikin alƙur'ani amma a me a dunkule walam ta bayyan bayanan kamilan alƙur'ani bai yi bayanin yadda ake sallah bayani cikakke ba bai yi ba walakin walakin sunnata sai dai ita sunna bayyana zalika bayanan kamilan ita ce ta bayyana yadda ake yin sallah cikakken bayani yanzu yan kuwa bari mai danyo ta mulahada akwai alarammomi anan wajen mahaddata alqurani da dama ina so mu shiga cikin alqurani yanzu mu fito da kaifiyar sallah cikin alqurani ina so mu sallah cikin alqurani da Allah duk wata aya da ka iya halatto da ita da ta bayani akan sallah ka hararo ta yanzu ka kawo ta yanzu maga yake sallah cikin alqur'ani shin zamu iya samun cikakke sallah cikin alqur'ani mu fara daga kabbara harama an gane ina kabbara harama cikin alqur'ani akwai ina alarmumi akwai kabbara harama cikin alqur'ani ina Allah ya ce idza ka tare sallah ka kabbara harama akwai ban sani ba akwai a dama wannan su adiyatul istifla karbu da su tunda wannan mustahabbai ne ba dole bane ko ba ke su ba sallah ta cika yanzu misali karatun alqur'ani karatun fatiha da sura ina yazo a cikin alqur'ani ina son akwai aran halatto da shi amma rinka tafiya da abu akwai inda aka ce a karanta fatiha a cikin alqur'ani ko a karanta a karanta sura an ce ai karatu aka ce faqara umma tayassara faƙar umar ta zama da ina so ka kawo min inda aka ce a cikin sallah aka ce a wani karatu faƙar umar ta sarar ɗaukotun daga kan ina rabbaka ya alamu annaka أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا من القرآن to fakar umma ce ta mai a cikin sallah da rana da daddare da yamma a ina ka ce ana an kawo batun a sallah a karanta wannan fakar umma ce ta mai Qur'an din a kare ni da Allah in akwai to ni ban ga inda aka ce a karanta alqur'ani a cikin wani zai ce maka wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha tabtaghi bayna dhalika sabila wala tajhar bi salatika ba ba bi qira'ati ta aka ce ba tunda ai fassara fassara da fassara da suke fassara kai tsaye ce kawai fassara ce wacce zaka shiga cikin hadisai ka dauko fassara kai tsaye ba a fassara ce kawai tasu mintin qa'i anfusihim kawai mutum zai ciro abin daga kansa ayi sulluma kuma yace dole sai ka yarda to ruku'u da ma akwai ruku'u a cikin a cikin a ciki ko warka'u ma'ar raki'ina gashi nan akwai ruku'u na'am amma dagowa fa ina aka ce warka uwar fa'u da Allah akwai warfa'u a cikin alƙudani babu to idan aka dago akwai sujjada ko akwai sujjada dagowa daga sujjada fa sannan sujjada guda nawa za ka yi a cikin a cikin sallah biyu uku hudu ko nawa amma na ji wani wani wani wato me zan kira shi mara kunya a cikin su wai wai alƙudani ya ce wai wai allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidina waye da jijjuya ka aji sujida shekin ne cewa sujida ba dai zai ba dan Allah ka jidar ka jina rashin kunya wai taqallubaka fi sajidina jijjuyawa a cikin masu Allah ya ce da annabi allazi yaraka Allah ne yake kallon ka hina taqum lokacin da ka tashi sai ya ce wa taqallubaka yake ganin jijjuyawar ka fi sajidina a cikin masu sujada wa wannan shekin ne cewa sujida ba dai ba a cikin alqur'ani dan Allah ina ma ina ma hankali sani ba ma ilimi ba a nan wajen sannan dauki wannan raka ɗaya ce ko to ina raka ta biyu ba sallah su ba raka ana muka yanzu to ina aka sama ɗayar alƙur'ani na muka sama ɗayar an fahimta duk wannan bayani da ake da ruku'un da iya ruku'un da aka da aka ambata kowanne da aka ambata ina muka sama raka biyu ina muka samu abin nan la'asar da azar mai hudu magarba mai uku isha mai hudu ina muka samu bayyana karatu da boye karatu di ina muka samu wannan an fahimta ya kuwa dan Allah za mu iya sallar da alqurani kadai mu aje manzon Allah a gefe mu sallar da za ta yi wannan fa iya sallah kenan kawai muke a bayani akan ta duk sauran ibadun ka dauke su gaba daya fara daga arkanul islam din duka dauke su ka gani to dan Allah wani kawai wani kawai ya zo ya cika cikinsa da tuwo da koko ya zo ya zauna ya ce wai ka bar magana manzan Allah ka zo ka ɗautarsa don Allah wani irin mahaukaci ne wannan tsakani da Allah shi za annabi ce yushi ku rajulan muttaki'an ala arikatihi ya ƙulu alaikum bi hadal qur'an fama wajattum fihi min halalin fa ahallu fama wajattum fihi min haramin fa harrimu annabin kira da amince tsara tabbata a gare shi ce ya kusata a samu wani mutum ala arikatihi kawai ya zauna akan kujerarsa ya ci ya koshi shirim haka kawai zauna ya rinka ce da mutane alaikum bi hadal qur'an ina horon ku da wannan alqur'ani shi kadai za ku riki ba ruwanka da littafi fa ma wajadtum fi abinda kuka samu a cikin sa na halal fa ahalluhu ku halatta shi abinda kuka samu a cikin sa na haramu ku haramta shi wai duk abinda baka samu a cikin alqur'ani na halal ba to ba ruwanka da shi duk abinda baka samu a cikin alqur'ani na haram ba ba ruwanka da shi wannan ‘yan uwa ina zai zamto addini don Allah babu saboda haka ‘yan uwa Allah maɗaukin sarki ya aiko manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi don yi mana bayanin mai alƙur'ani kamar yadda malam zai faɗa a gaba ya ce wa bayanin sunnati min bayanin ƙur'ani bayanin sunna in kana nema ka samu bayanin sunna yana ɗaya daga cikin bayanin alƙur'ani liƙaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa an zalla ilaika zikira ya rasulallah mun saukan maka da azzikiru shine alƙur'ani litubayyana linnasi kun ji ba dan kai wa mutane bayani ka bayyana wa mutane ma abinda nuzila ilaihim maka saukan musu wa yake da iko da damar da Allah ya bawa wannan ragama ya mutane bayanin alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma atakum ar-rasul me fakhuduhu wa ma nahakum anhu me fantahu duk abinda Allah madaukakin sarki duk abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce ku da shi wannan fa qur'ani ne Ku- ya ba ku ya ba ku na addini ku karba duk abinda ya hane ku ku hannu Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani yayi bayani akan abubuwa guda biyu ya koya wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallazi ba'atha fil ummiyina me rasulan minhum yatlu alaihim ayati sai ce me wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma abubuwa guda biyu Allah yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake koya mana yana koya mana alkitabu me alkitabu kowa ya sa alƙari zalikal kitabu la raiba fihi wa yuallimuhumul kitaba kaga alkitaba anan shine alkitaba a cikin alqur'ani to alhikmatu mai ce kenan in ka ce alhikmatu alqur'ani kaga wannan garanti kenan yana koyar da su alqur'ani kuma da alqur'ani ka gane kaga akwai garanti alqur'ani ko ya kubuta daga da zarge shi da irin wannan garantin mai hikima ma bai kamata a ce na zance na irin wannan garantin ba to da aka ce alkitabu alqur'ani da hikmata akwai abin da ake nufi da shi sune ingantattu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka kawai wasu mutane su zo su rikita mata jili safi su ta sawa jahilai shubha wai haka ji mutum yana cewa wa waɗannan mutane ba da ƙanshin gaskiya wai ka ji mutum wai musulmi na cewa waɗannan mutane su kore wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowace irin dama ta magana su su magana ko kuma kace suna da suna da kowace irin dama wallahi a batattu kam ka samu batattu irin waɗannan sai ka tona ina tabbatar maka sai ka tona shi yasa abin da yasa ake fito ake magana akan su ba dan wai ya kamata a magana akan su bane a'a ana yi ne saboda akwai wanda suke ruduwa da su amma asali bai kamata ma a zo ana magana akan waɗannan jahilan ba Allah saboda na ga muku duk wani dawabi na ilimi abinda ake dora ilimi akan sa a gwada kaza a gwada irin usul fiqi matsalal hadith ulumul qur'an duk fa ba sai da shi ba yanzu duk wani tarihi ban addinin musulunci duk ƙarya ne ba duk wata shakhsiya da ka taba ji an yi addinin musulunci akwai sayyidina Abubakar Siddiq ƙarya ne sayyidina Umar ƙarya ne na Aisha ƙarya ne an faɗa alqur'ani alqur'ani an ce akwai Abubakar an ce da sahibi ko to ya sunan sahibi din to su fa duk ƙarya ne duk wani tarihi da ka sai na musulunci ba duk ƙarya ne ba dan Allah wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan shi za ga tsakanin su su ma sun rabu dama Allah madaukakin sarki ya ce fa in tawallahu fa inna ma hum fi shiqaq indai an bar hanyar Allah an juya baya to wallahi sai ka samu sabani su kansu za ga wasu a cikin suna kafirta wasu yanzu akwai wanda suke irin sallar da muke yi a cikin nasu akwai wanda suke irin sallar da muke yi to su kuma wasu wanda ba su daidai sun ce kafirai ne su ma suna aiki da hadisi ne wallahi ina ga yabo sun ce kafirai ne suna aiki da hadisi in ba haka ba a ina Allah ya ce a dago daga ruku ina Allah ya ce ai kaza ana aiki Allah ya ce ai zaman tahiyya ina Allah ya ce ai tahiyya da akwai alqurani ne to babu shi za ka ga wannan sun suka zo kawai in suka in suka tsaya kawai za su yi ruku'u ne su wuce su jira kawai shikenan sai su tashi saboda sai kenan Allah in kawai tsaya kawai ruku'u sai ya wuce su jira kawai sai tashi kama gaban sa saboda Allah ina ake addini abu ya zama wasa zama ya zama wasa shi za matasa matasa dole dole sai an tashi an yi karatu an ba haka ba kowace irin fikira aka zo da ita lokacin da aka ci tana shiga zuciya ka baka sani ba musamman wannan lokaci na fitina na wayar hannun yan uwa duk wani abu kana cikin ɗakin ka za a rinka danno maka shi da sai abu ya zo ya wuce ma baka san da shi ba kwata kwata amma yanzu kana cikin ɗakin ka a zaune za a rinka danno maka da fitintunu kala kala fitan ka qita illailil muzlim za a rinka danno maka su cikin daki baka sani ba lokacin da lokaci za ta fara tunani akan abu kaza anya ba haka bane baka sani ba to dole sai ka samu rariya kai karatu ta ta san karatu Allah subhanahu wataala ya samu dace shine ai abu a cikin yadda ake musu shi kansa alqur'anin hanyar da aka samu alqur'ani haka sannan ba aka samu sunna tunda dukkin su babu wanda Allah ya masa wahayi shi da shi ko tana ya samu qur'ani ba wani ya ji daga wani bane to sunna ma haka ta haka aka same ta yadda ne muku bayani an samu sallan haka aka samu alqur'ani alqur'ani wani ya koya daga wani ya koya wani ya koya wani wannan qira'atul ashra din gaba ɗaya da muke da su duka wani ne yaji daga wani yaji daga wani yaji daga wani yaji daga wani har ya zo kansa shi haka ma hadisi to wani ne yaji daga wani daga wani shi sa nake ga muku aida ma wallahi hujjojin su ko sun fi sun fi rauni sama da gidan gizo-gizo sun fi gidan gidan gizo-gizo rauni amma kawai saboda me rashin karatu na da yawa daga cikin mu shi sa wani ake gani suna kawo hujja eh kuma kun san abin da suke babban abin da suke rudar da mutane da su su sun taba sai da hadisi ba to sai su daukar hadisi sai su rinka daukar hadisi suna ilzamat da hadisi sai su ce to bari ku zo wannan hadisi bari ku zo wannan hadisi sai su kawo hadisin wai annabi ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ya shiga ban daki sai abdullahi dan abbas ya ya hau kan kan soro wasu ya hange shi ya juya alƙibla ba sai ce to wai yanzu ko mahaifinka ne a ce ya shiga ban daki wani yana laika shi zaka yadda an fahimta to irin waɗannan hadisi wai sun wai ai duk ƙarya su bukhari suke duk wani hadisi da ka sani a duniya duk wani hadisi da ka sani a duniya wallahi ƴan uwa idan da a ce waɗannan hadisai da ake karanto mana akwai matsala akan su wallahi da ba su kawo yanzu ba wallahi da ba su fara waɗancan bayan Allah da suka wuce a baya sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kishin manzon Allah na rantsa da Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka suka karanta hadisan nan zuciyarsa a buɗe duk lokacin da kake karanta hadisi da ya shafi manzon Allah kake wani zato akai wallahi baka da imani baka da imani manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi duk abin da ya shafe shi buɗe zuciyarka zaka kai kyakkyawan zato akan sa ai ya wuce ma ka rinka tunanin wani abu mara kyau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma karanta hadisi kaza kana wani wata wai wani yace kaza da kaza Allah ya kiyaye eh waɗannan waɗannan waɗannan turawan yamma wanda ake cewa almustashriquna wannan ɗan tiranin addini sun shiga sun shigo cikin addini sun yi karatun addini sun zubo mana shubohin da gashi nan yanzu yana ta tasiri bomb ne suka cillo shi yanzu yana fashewa a cikin duk waɗannan abubuwan zaka ga galibinsu galibinsu kusan kashi 80 wallahi daga wajen su yake sun sun yi karatun alkur'ani sun karanta hadisi sosai bukhari da musulun duk kutubu su taɗina wallahi sun hadisi sun iya su so da sai suka rika ciro irin waɗannan hadisan sai sai rika ciro yanzu kun yadda a ce kaza kun yadda a ce kaza to sai aka samu wasu kuma ƴan kwangilan su sai suka fara ɗauka suna yaɗa abubuwan ƴan kwa kun yadda abin ya fara yaɗuwa ke amma tun lokacin su bukhari da su imam malik duk sun karanta waɗannan hadisai suka wuce suka yi musu kyakkyawar fasara aka yi sharhi yanzu ko bukari ka ɗauka sharhin sanau ne muslim sharhin sanau duk littafin hadisi na babu wanda ba a masa sharhi ba yanzu sai da kai da ka zo a ƙarshen duniya duniya ma ta kusa ƙarewa duk ta cika da bala'i da masifa da fitintunu yanzu kai ne ka gano abin da dabba su gano ba saboda Allah ya uwa kada mutum ya cinye addini da kansa ya uwa a rinka kuma ba shi sa Allah madaukakin sarki ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad tadu in kun yi imani da irin abin da suka yi imani da shi magabatan ku sabai da wanda suka zo bayan su Allah ce to kun shiri ka ce ka za ka ɗauki littafi yanzu ka fahimci addini da kanka ka yi wa kanka ragowar dabara Allah ya samu dace yan uwa eh wannan gaba ce shi sa muka tsaya muka bayani akan ta Allah ya samu dace fa sunnatu bayyanat kaifa tuaddi kaifa tuaddi salama lai ce sunna ta bayyana mana yadda za a yi sallah wa nahnu nadhkuruha to shine abin da zamu ambata yanzu insha Allah idan Allah ya so bi qadri al-imkan gwargwadon iko ala hasbi ma alimnahu min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam gwargwadon abinda muka sano shi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe zamu fara na qulu bi billahi tawfiq Allah madaukakin sarki ya samu dace amin sai mu dakata anan sai gobe insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai na'am
dangane da sakin harshe da wuce na mutum shugaban kasa tsohon shugaban a ya ƙuri malami da zan magana kan malami da zan magana kan wani malami na sani malami da Allah ya shirye su Allah ya shirye su malami ba na so da kawo wannan topic din nan wajen gaskiya أي أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله